شريك له والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبت takwas ga wata rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira na malai salatu wa salam da zama ka zuwa madina wanda ya yi da ashirin ga wata ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da biyar idan ba manta ba muna cikin kitabun jana'i littafin da yake magana akan jana'iza da take tunatar da kowa gidansa da ƙarfi kamar yadda wani magabaci yake faɗa idan mutum yana da hankali da tunani ya san yadda ake ɗaukar gawa ana rasawa da shi yau gobe jini ya san wata rinjila kai a ajiye a dawo ko yana so ko baya so saboda haka wannan tunanin shi da duk wani ba wai abu da ya kai ga mutuwa ba ba da suke cewa duk wata jarabawa da kaga Allah maka cikin tarbiyya ne da mutane idan ka bado kanka kama da yake tuna cewa ba waɗanda Allah yake yi jaraba da ma bai wani ba kai ba ran da kuke alƙawari da Allah cewa banda kai saboda haka ita ma mutuwa idan mutum ya yi da dabbobi a kan ayoyi na alƙur'ani cewa kullum nafsin ya kawo shi din nake kowane irin rai sai ke za a isa duba shi ya ɗanɗani mutuwa walau ka ta fi duniya ta yi mu da wahidi da kana rasulun lalai ayyar mafarkiya da duniya tana da za ta kasance za ta dawo wajen mutum ɗaya to babu wanda ya fi danganta ya zauna a duniya kuma annabi alaihi salatu wasalam to amma shekara ta sittin da uku Allah maka wakilin zanci ya karbe shi babban sahibin da sai na abubakar shi ma shekara sittin da uku ya wani duniya to ko shakka ba mu yau da gobe ta yi ta nuna ba cewa wata lalle za ta ko kana da ko a zaune saboda haka wannan shi ne ka'idar da ya kamata mu kiyaye sannan annabi yana gaya mana afsiru zikira hadimin lazzata ku yawaita sila wato mai yanke kauna mai yanken kauna ita ce mutuwa domin babu wanda zai ce ya gaji da mahaifinsa kuma yanzu baya ne ko ya gaji da mahaifiyarsa ko ya gaji da ɗansa kai ko da bai je duniya ko wanda ake shirin zuwansa idan ya bar duniya za ka ji zuciyar ka da kuwa ba da kula da an zaba shi da wani ma wasu gabaci ne cewa idan mutum yana da iyaye biyu to idan da biyu suna idan ɗaya ya mutu a cikin su ɗaya ya ce in kwaje biyun ka da mutu yanzu ba ka bai ina yawan faɗa wannan kalmar wanda ya zo ya nema ta ajiya lokacin da mahaifinsa ya rasu in dai mahaifinsa ya rasu to abin da yake gaya ma daga bangon zuciyar su domin ganin da ake biya shi wanda mahaifiyarsa ta rufe zuwa da ce ma ya haƙuri to Allah ya je mata shi abin daga bangon zuciya ne saɓanin wanda ya je ganin shi yana gudun suwa ko yana saba musu yau da gobe da bambanci da bambanci wani mawaki ko mutane ne yana cewa musamman mutuwar mahaifi idan ma rahatu ahlul baiti wallahi bada lahu min al-nasi jabar akwai bai shi ne zuwa da komai kana ganin da ba komai ba saboda kai yayi boko shi ne ba yanzu yan da bai da aiki ba kuɗi a tare da kai ka waye kana sa troza da fice kana ganin ba kowa bane ba za ka gane amfanin sa ba kiran da yake akwai wanda idan da ya da ruwa ya taka amma da garin da ya yi wata duniya da zai taka kai ne su ta ake kiran iyaye shi musamman mahaifi ban gobe ina ƙara tuna mana wannan idan mu gane mahimmanci iyaye ka zage da kyautata musu da kuma yi musu addu'a na gaya wa wani kwanaki a karatunmu na a samun janari ina tuna wa mata cewa wani zai yi wani canza mahaifin yake da rai ba ka da kuɗi ta kanka kake kaiwa kuma ya yi ya kokarin da rai da ka zama mutum amma yanzu Allah ya ɗaura yi wata kuma ka zama miliyoni a bayan bayan sai ka ji mutum yana cewa da babu yana nan da gida na gina mai gida ai da ya ga kaza sai na ce ni kuma muka ta shi ne a yanzu jin ma ne sai kana so ka yi sai ba ruwa za ka yi za ka yi ba in kana so ka gina wa ba yanzu ka gina hawa biyu lokacin yana raye to shi ma za ka iya gina ba hawa biyu ta hanyar yi masa ne sadaka jariya kamar yadda muka fara sai na Usman har yanzu ta kai Madina ya kamata duk wanda Allah ya kai Madina idan ya ce yayi tambaya ka tambayi wa idan ɗaliban ilimi za a nuna ma wato foundation na Usman na Abbas har yanzu yana ci gaba tun yana raye har yau kuma yana ci gaba yana nan a matsayin wakati to da haka ya kamata mu bayyana da kyau sannan iyaye suna da aiki manya a kan da yi musu addu'o'i suna da haƙƙi to da haka ya kamata mu fahimta da kyau babban abin da mutuwa take yi zuwa ta yi wa mutum shi ne ka taɓa shi da waɗannan ɓangarori ka taɓa ban idonsa ɗaya ko dubi to ina jin hankali mu lallai mu fahimta da kyau cewa wanda Allah ya sa iyayen shi na raye to shi kokari shi ne shi wannan ɓanda yake hannu in kuma tun tafi Allah ya hore ma ya fito kai kokari ne mutu da rasa jariya ka kyauta ta mutu ta hanyoyi masu yawa wannan shi ne abin da ya gabata bayan ma da ya buɗe mana wato kitabun jana'i ya ja hankalin ma ga abin da ya jafa hadisai na mutuwa kuma mun na ƙara fita wannan ne musamman mu matasa samari za mu ga yadda yanzu da yawa ɗauka suke matashi baya mutuwa shi da wani mutuwar matashi da wasu da ta gudu gudu kwana bakwai amma daga nan za a koma da wuri ya yi dakata ba iya tsawon kwana bakwai ne daga nan za a koma wani za su cika sai ka da hotonsa amma daga kwana bakwai ba za ku kuma gani a wayar kowa ba kwana na ɗaya ne na uku da zuwa na bakwai an an yi da yawa bakwai ba za ka ƙara ganin hotonsa a cikin wayar kowa ba shi saboda akwai wani tunani daban shi dama da ali da wani yake cewa dubure wasu samari wanda ya kamata tun da wuri in kai ilimin tun da fari gaskiya ta riga yin shirin su kyau ba shirya suke nufi ba sai wuri da da yi da shan sigari ba da yin istin dubari sun fi son maganar kirani mai gaya musu za su kamari daga baya gare su za su gaba saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau tanadin mutuwa kuma yakan rage mutum duni yana rage duni za ga mutum yana korar duniyarsa amma kuma yana jin lafiya don ba wanda aka yi alkawari da shi cewa annaba ne da Allah subhanahu ya faɗa amma wurin mace su tuna au da ba wani hadisi ne ba kura a kansa rayuwa al'umma ta ce sun ne ko sabai shi ta idan na faɗa ta ce da yau yadda ga mutum ɗan shekara sittin wataƙila sun da biya ne suna yi yawo haka ya haura su sun ɗan gabai yana ba da sha'awa ba kika abu don ban ganshi da lafiyar ka domin ni na ga annabi ya faɗi wannan abu amaru mace su juna au da ba mu kaɗan ne cikin al'umma in Allah ya ba wannan baiwar da lafiyar ka to ka ƙara gode masa ta hanyoyi da yawa ta hanyar yin abin da yake so da kyautatawa wato kyautata ibada wannan shi yake nuna kabori rayuwar ka matuƙa to ma da yake kai ne zai shiga wankan gawa wankan gawa kuma dole kowa ya sha domin yana da yin abubuwan da yake buƙatar sani akwai waɗanda guntukun sani suna da surutun siya in yaje ya gano wani abu a cikin mahaifin ka sai ya zo faɗa in ya ga wani abu a cikin wanka ko kan ka ce zai wada idan ta ga wani abu a cikin mahaifiyarka ko matarka ko wata kanwa ka za ta je ta wada ba ga wannan musu dace su yi wankan gawa ba amma kun yi a gurki sai ku rufe kofa abda ya mutu zuwa rufe kofa in kuma yayi wasiya cewa wani da wani shi ba wannan da ba da wani wasiya cewa ina wasiya wani ne wanka wannan ba laifi bane akwai da akwai shi ta za a gaya ma cewa idan mutum ya mutu ana bukatar yan uwansa na jini waɗanda ke da alaƙa da jinsi mai wanka domin su za su rufa ba su da annabi alaihi salatu wasalam mutum da wani ke mai wanka uku ko sai na ali abbas ibn abdul muttalib cewa ta faɗa a karatun hikima na faɗa a akawun da na ko kun yi dirikon na na kuma lalatawa annabi Muhammad dai to amma yanzu an san nawa aka sau aka fi ne an san nawa aka fi kirkiyano ko ba sani ba wallahi an sani to annabi alaihi salatu wasalam wanda ke ba wanka wa su mutum abba su da su kokari babban sai da ali wasu na kara ce huda yake ba mu biya sai da ali sai fadlu da abba sai kuma Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi ibn Abbas wayannan su ne cewa annabi wanka wasu kuma tawo guda uku saboda haka ya gabata a yi gaskiya ya gabata idan abu ya gaba annabi wato narkar da shi ake a cikin zuciya kamar yadda ake zuba sukari a cikin ruwa ya narke kaga ba za ka iya ware sukari da ruwa in ba ta hanyar evaporation ko distillation ne ba irin wannan hanyoyi sai dai ka kona ruwa yanzu ake shi ma rayuwa a lau ta narke a cikin da yadda inda ana so a fitar da yake sai aka ce ka aka ji ta gudu ni kawai wawa aliya al'ummi aliya al'ansariya an karɓo daga wawa aliya al'ansariya radiyallahu anha Allah ya kara masa yadda na ma manta da bayanin farko bai yi bayanin darasi na nawa darasi na hamsin da biyu za mu kai hadisi ne nan ba ta ɗari da hamsin da ta a cikin kitabu jana'i ko mai da muka faɗa ma da yake an sanya adiya al'ansariya an karɓo daga umu adiya al'ansariya radiyallahu anha ita ce yusaiba binti ka'ab al'ansariya ko mun yi kaddama tattan hadisi na ɗari da arba'in da shida a baya قالت تجد غدا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كلا لهم جعل أثبت أدريس ياتبه وجمه إن توفيت ابنته لوقت اللي أنت ترى akwai ruwaya da taro ibnatu zainab lokacin da Isa zainab ta rasu ayan annabi nawa ne bakwai ko nawa mata hudu mata uku maza ko suwa ya mata zayahu na rukayya ummu kulsum fadima mazan fa ibrahim da azam ka kafa jina ka ba nan kun kawo da jere da na alqasim abdullah eh zuba ibrahim da azam رواية التيمم التيمم الآية ما جمع ترجمة ko kuma wata ya yi da wasu ke yanzu an yadda ya yi Allah mai da su sura bakwai ko bakwai wayan ta shi daga wadi ya yi da da ni Ibrahim bin Hazar kan ba ne da ke iyali wannan kiyanga to wannan su ne yayansa ibn majah yana da ruwaya cewa inna tuwfiyat ibnatuhu ummu kulsum lokacin da ƴarsa ummu kulsum ta rasu amma kuma wannan ruwaya da gaskiya ta nuna wata ruwaya da wasu da gaskiya ta nuna ibnatuhu zainab a wata nuskar ma kuka duba a cikin nuskokin ruwayar bukari da muslim ta nuna cewa zainab shi ne wurin da nake da yi ba cin karo tunda ummu asiya ta shahara da wankan gawa ka hada kai jami'i bayan hadisai da in gaba ɗaya duk sai mutu wanka domin kaga wanda ta fara rasuwa cikin kayan annabi alaihi salatu wasallam wa ce rukayya ita ce za ku tuna a yaƙi sai da Usman bai je yaƙin Badar ba saboda da yana jinya bai je yaƙin Badar ba sai wa sai kuma Ummu Kulsum ta shekara da biyu zara su kenan Ummu Kulsum kuma ta riga shekara ta takwas bayan hijira sai masu sai da Usman ta sannan sai kuma a Zainab ita wannan Zainab ita kuma shekara ta tara ta kuma bani ma sai an bayan annabi ya bar duniya da wata shida duk guda uku na annabi ya ya mutu amma guda daya sai da annabi ya bar duniya da bar duniya Na'am. To da haka wannan sunne wannan tambarin ko gaba dai annabi ya wuce. Haka ne ko? Yau. Dan shi Ibrahim bin Ma'azza ba wannan su kai gida. A duniya. To da kana alaina wato Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina tuwfiyat ibratu annabi ya yi gogoro da sun mu'adiya addu'a ita kada ya mace zuwa ya sawab akwai tafiya da Abdul Muttalib akwai Asma'u binti Umayyi shine masu wankan gawa akwai tsayar ba da gawa ta sunan da su hudu ne waɗanda suka yi wa Zainab wanka ba da idan za mu yi wankan gawa kamar yadda za mu zo nan gaba waɗanda suke da alaka da mamaci kuma wanda za su taimaka wajen wankan ba kallo ba su tsaya babu ne mun bari cewa mutum hudu ne ko uku suke wa nan wanka lokacin ba zai da suke ba mutum hudu ne saboda mutum ya mutu yana da nauyi lokacin da za a zo za mu gwada yanzu mu gani yayin da za a biya mutum to gaskiya mutum ke yi wani lokacin ba ta iya yi ba sai ya da mutum biyu masu ƙarfi da za su rika ai kana ganin bai da lafiya ma ya ake yi wajen kaza shi da kwantar da wannan da ake biya mutu gaba daya to yana da nauyi to sai annabi yake da su waɗannan matan an faɗo mu a ummu adiya ne saboda ita ce jagora ikila ha tarata annabi yake ku wanke ta sau uku aw bankar ko biyar aw akara min zalik ko kuma fiye da haka abin nufi ko bakwai akwai ruwa da ta nuna au saba za mu zo mu ji ta a gaba ko bakwai ko kuma fiye da haka in ra'ayi sunna dali idan kuna gani in kuna gani yiwuwar haka sai a za a samu ganin yiwuwar haka shi ne lokacin da wani zai wani ya mutu amma ma hukunci tun da ma hukunci baya wanka wani ma hukunci za ga baya ya yi shekara da ke kamun da kuka zo gangawa ya yi da gaske ne da ko kuma wanda ba ma hukunci bane amma ya rasa lafiya doguwa da ba ma a yi masa wanka wajen da kaza a kwanci shi ma zai tara da wata matuƙa ko kuma wanda ya rasu ta hanyar accident kuma accident din nan an haɗu da wani abubuwa misali ko motar mai ko abin da ya kama da wannan ko kuma motar ta kawo tsulawa har aka samu ne daga baya Allah wanda cikin sarki ya sa ta tsaya duk wani abubuwa sun ta taba cikin sa ana samun matsaloli da yawa wanda yake wankan gawa ya ga ana haduwa da wadannan to sai ce a bimari annabi ya bada tamburi yace ku mata wanka ku mata wanka da ruwa wa tijri da ganyen magarya waja'alna fil akhirati kafura amma ruwan karshe na uku mutum ya mata kafura za mu zo mu aw sai an yi kafirin ko wani abu na kafirin a zuba bai da barar sunna annabi ya ce in kun gama ba azin nabi ku sanar da kun gani annabi alaihi sallallahu alaihi ba amma saboda ko da yaushe mace tana da alfarma yayin da take raye haka nan idan ta mutu ba tana da alfarma فلما فرغنا in ba iya kake yayin da muka zama azan nahu ai alam nahu sai muka sanar da annabi alaihi salatu wassalam ba ana na hukku wa hujja annabi ya dauko kwanjallansa zanin da ya daura sai babu wa qali ashirna ha iyahu ku sanya mata wannan kwanjallan ya zama shi ne ma ya fice na ciki ya wanda ya taba cikinta domin ta samu albarkar annabi alaihi salatu wassalam dama sai albarka take da wuri iya yi da to amma ko ta albarka ta musamman ana yi da ne a wato kabla da ruwa amma yanzu an nafta kuma albarkar ta musamman yawa sai ba da wannan cewa ku mata kwanjan ne ki a ku mata tiyari mai abin da suke zama da wannan yani idaru al-hikmu shi ne al-idar zani وفي رواية أو رواية أو سواء كوبك لا بأس رواية وقال جيد إجانا بميامنها إن لا في وانكم كفارا لدامنك كما قال الدابة ومواضع ومواضع الوضوء منها بزرع رفع الولانات وإن أم عدية قالت أم عدية جيدت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وكان يكنت gashin kanta ya zama wato kashi uku ita biyan na biya wasu ummahat karatu muka zo wani kallaka su yadda rabbas na biya kusa yin na talata ta ƙuru'i ke wuce talata ta ƙuru'i ƙuru'un da ta kuɓa da ma'ana na ce ke ma aka ce ki masa ma aka ce a saki masa abin da ke nufi idan aka saki mace to za ta zauna tsawon shekara da biyu uku sannan ta gama ita ta ce kuma ba haka Allah yake domin duk sami da shekara da biyu ke to da haka sai an bashi ma'ana yadda yake ƙoronin daban ƙoronin daban to saboda haka sai ce waje Allah rahata talata da ƙoro a sanya kan ke zama kashi uku wannan shi ne hadisi wankan gawa malamai sun hada akan cewa kamar da ibn al-mundhi yake faɗa wannan tushe shi ne tushe a wankan gawa in ka san wannan hadisi saboda jeji za ka iya wanke gawa ba wani tushe shi da na zo da wata mata ta tabbata da aljihu na yake gwada a jiran da kun ga kenan to ta mutu wannan to wannan yadda ake wankan gawa annabi alayhi salatu wassalam kamar yadda ya koyar da wato magabata ya koyar da sahabbai shi ne za a samu ruwa idan ana sanyi a ɗan ɗumama eh a ɗumama kar a ɗebo ruwa mai sanyi kawai a ce idan ya mutu a mawar kari a ɗan ɗumama sai a zo da shi kaga dama ba ta yi bokiti bokiti wa aka zo da shi bokiti guda bokiti da ya cika da dan farin bokiti karami na gani da wanda za ka yi a kawon kan shi ke nan sai a ajiyewar kan sai a kawo ma kafo ɗinka da ganyen magariya wannan an gane shi sannan sai a kayan dama da hannu ba ba a wanke mutum da hannu tsirara domin idan yana rayuwa zai ga ka taɓa ma al'aura ba bai kamata bayan ya bar alfarmar da tara yanzu an kiyaye da bayan ya mutu shi sa ba a so a yi tsuru gaba ɗaya mutane su shigo idan zai shiga wanka lokacin da yake raye za ka ga shi kada yake shiga akwai wanda duk da ya halatta a rayan ba ya wanka da iyalin da wani yana ganin shi kawai takura ba sun sama ne da su shigo su wanka ba wannan tana yanzu kuma ya mutu su ɗewo wasu nawa da kawai su zo su gani tsara saboda haka ba daidai ba ne ba a bar mutum tsara sun ya yi bawa saboda haka lokacin da mutum mutum ya mutu aka tabbatar ya mutu mutuwar da rake kwanan ke ke zai magabata abin da ke je su samu za a kwantar da shi a ruwa tabbatar da a rufe idanunsa domin annabi ya ce idan rai ya fita wato idanu gurbin tunda ta sama ake yi haka ta kaba za a baro sai a haka to yayin da ya tafi sai ido yi to shi ne yake kabewa da an lura sai a zo a rufe in ya makale ana jaba ruwa a hannun sa ba zo ka kandan ne mun shi da ko abin da ya gawa da shi kada da ga ya tsaya yadda ka san idanun da tsara ka da ko yana kaga to ka danne ka tsaye da shi zai shiga wannan idan an za a kware shi a dawo ne ba a ce ba ba a ce mamaki komai idan ya mutu da su ba ya yi ba kai a ce kai iska da shi za mu yi ina da yawa ba a yanke wa mamaki kumba ba a ce ba gashi na maka ba a ce gashi ba saboda haka ya kamata ka zama mai tsafta shi da sai na wanda da yake ne da annabi a kwance bude ya tumbace shi yake iska hayyar wa mai ya rasulullah yake kana raya kauci take wayar ga mutu ba kauci ne ya saboda haka wannan shi ne to wanda shi zai gwani sai da za a samu karkata ne baka baka takobi ce za mu ne ne sai a tsora mu a kai hikima a nan shi ne saboda in aka bai babun tafiya zai ja iska cikin mutum su kai ya kwan shi ne an zo kan gawa wani suke cewa ya yi ai ya dawo ba ya dawo ya zai dawo wannan iska da take cikin da zaka ji an kago wani yana tuta wani kuma ya za a haka sosai ya kaje to idan mutum ya bar shi wannan shi ke dama an tabbatar da ya mutu gonar ya kan iska da taba mutu shi ba ku tsora ba ko ga shi ko bebe ya tsora kasa ko dutse a kai in aka yi wannan to shi mutum baya kaza to bayan an yi wannan za a yi masa wanka sai a jira in ba a so a gaba duk wannan matsaloli in ko ba ya wanka ba sai da safe aka yi masa to a tabbatar wannan kafiyar an bi ta to sai wanda za su taimaka ma da wankan gawa su shigo su kasashen laraba an kaje da wuri za su ga gani su gurare ne kamar wannan masallaci akwai guri daban a baya wanda za ka an yi guri da za kamar wannan shi ne an tsora da ba a jin wahala su ne sun ji ko da ma su akwai ba ita sai ga ana tafiya sun kuma ga bamba kawai ma sai kai su gaskiya na da abin da gari na fita mu kwane yanzu wani zai mutu ma da a gidan da ba za a iya ba wanka ba sai dai abu sun zuru saboda da aka zo tsarin cikin yin ya ba tsarin mutuwa a tsarin gaba ɗaya da yanzu da bakara za su gaba wata wata ce ba za a mutu ne ko ba ka bane a tsarin da ya zo kawai ya za a rayuwar ba ɗari ba ya za a mutu ba wanda kuma ya kamata a faɗa ke sau da haka bayan an yi wannan in an ga dama za a iya samun gajeren wani ko shi kada in na mutu ne ina magana a kan nabi idan kuma ba mu kada ba ko ya amfani da gani gani da zai yi da shi kamar yadda kuka ga wannan ya tsara a hannu na haka to sai a samu gani ya rufe daga cibiyarsa zuwa nan gwiwar da kawai ya rufe iyana idan ya rufe ta haka kaga ya rufe ta cibiyarsa zuwa kan gwiwarsa yana kwance a haka to kafin ya fara komai sai dan ƙara daddar da jefa shi ke kaɗan ka zama wanda ya mutu da amai da gudawa za a daina ya kuma da roƙi to bayan ya daddana sai ka har gulon ɗinsa to sai ka wani ya riƙa zuwa ruwa yanzu abin da zai fara wajen zuwa ruwa shi ne zai man ƙarfi ya jira hannunsa ba mun da shi ne ba ya jira hannunsa na hagu a riƙa zuwa ruwa ya man ƙarfin bawai idan mace ta yi jama'a sai a sami zan da zai rufe mamanta duk da mata ne wanda namiji ba ya wanke mace in ba matar ta ba sai na bakar matar ta ce da wanke sai ka nawa dai za ta tsara yake idan kika riga ne mutuwa rijiyar wanke ake biya wa mata ne saboda haka mata tana iya wanke miji miji yana iya wanke mata amma in ko wanke mata wani ya kamata ya ba ku da duk iya wankan zawo ba wanda ya ta saboda haka bayan an rufe yi mace da daga kirjin da zuwa kan ababuwan da wiwa kamar ita ma haka za a jira hannu ba tare da an buɗe ba a rika dubo mata ruwa da mata ƙarfin bawa bayan ta gama da mawaci ko ya gama da mawaci sai kuma ya karfe bayan gida ko da ya yi bayan gida ko ne ba dan wani lokacin yayin da rai ya zo guda wani yana ce kaɗan ba sani ba saboda zafin rai sai ya yi mawaci sai ya yi bayan gida sai a wanke a tabbatar da ya fita shi da yake wankewa haka ne bayan ya gama tsaf da wannan wanke bawa bawa shi da kuma sarkin bayan gida sai shi ne wannan hannun da su domin ya bari sai a je da sai gawa ka ga irin wannan abubuwa ne abubuwa ne bai kamata a ce akwai tsadiyar ka ba ba za a zo a yi ta karuwa karuwa ba kai da shi kuma babu sai a samu kin ba a nan da ɗaya a samu wani abu ba a zo da taba ba su kai idan aka nana da hannu kuma da hannu ne shi ke to yanzu abin da za a yi shine gawa ba mutum yana kwance sai ya mata alwala bayan ya gama shi wajen yin alwala hannun da za a ɗauko guda biyu kan haka sai ya haɗe ba hannun da wanda ban ba in ya haɗe ya wanke shi alwala za a yi idan ya wanke hannayen guda biyu sai ya dawo masa da hannayensa inda suke a miƙar da su miƙar da hannu ake kode saboda haka bayan an yi wannan to wajen kurkurar baki domin idan da mutum da mutum ya rara wani ta kadewa ne ba tura mai ruwa ne domin ta tura ruwan nan zai dawo cikin da kawai dan kan kan da kan zai ta zuba ba kan kawai kamar ta goga ba fara mai ruwa don wasu zuba ruwa ce ba ruwa ne shi ta wuce dan kawai goga ba zai ya zanto ruwan kan goya ya zara wasu sannan ragowar na hannunka sai ka taɓa hancin ka ba shi sannan sai a wanke fuskarka tun daga yadda ake masa yadda kake alwala tun daga gefen kunnen dama zuwa na hagu da kuma daga kan tukulluma zuwa ƙasar haka tukulluma shi ne maɓuɓɓugar gashi na al'ada ba goma da sauƙonka ko gashinka ko gashinka har nan wanda yake da wato maɓuɓɓugar gashi tukulluma shi ne gashi da ya wuce goshi duba ruwan da gaji gaba da ganin ba mu fara daga inda gaji na al'ada yake tsayawa to bayan wanke fuskar ka sai a wanke hannu gaba ɗaya da yake a alwala a wanke masa na dama a wanke na hagu da ruwa wannan yana amfani ne da ruwa noman wannan ruwan ba a sa komai ba a cikin sa ruwan gaba ɗaya da yake amfani bayan ya wanke hannu sai a wanke kafa yanzu abin da ya rage ma sai kuma yanzu ya shiga wanka ce nan na farko sai ya yi ruwa sai a tsaro maka sai wanke maka kai kai kuma ba ya gashi a cikin ba tun daga wuya an saman kai shi za a wuce idan aka wanke gaba ɗaya a tabbatar da cewa gashi ya rasa ko ina domin abin da ya fi inganci shi ne sai ne gashi kai da shi ne fi inganci sai idan malamai suka ce irin gashi ɗauki kitsan nan ne da mai wahala da su yan mulmuli amma abin da yake inganci shi ne a tsaye bagari shi ne yake inganci a tsaye bagari shi domin gaji abin da annabi ya gaya wa su umu a ɗaya da wasu ce wannan in shahadi ne na umu a ɗaya amma yanzu suna da kaniya domin annabi bai hana shi ta mutum da yake gari ko ba sai bai wani ruwa ya rasa kai bane bai amma dai khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to bayan an gama da wuya zuwa kai sai a dawo tsarin da ke da dama yana kwanciyar nan sai a wanke nan da bangaren dama a wanke nan bangaren yana kwanci ana nuna ruwa yana jira hannun sa yana tsintsinkawa tsarin cikin da dama har zuwa sama bayan ya gama da sama sai yi wa idan masu kula da shi sai sun biyo ba ta a fitar da tsare da sai a ƙara janyo ganin ya rage sai a juya mai sai ya rika jira hannu yana wanke shi ma tsari rabin zuwa wuta shi ne tsarin cikin zarga ma tabbatar da ya wuce har zuwa kafa ya gama da dama yanzu sai ya karewa abu ma haka eh sai an ya wuce sama ke ba bayan gama sai a kuma ciyo ba shi ma sai ya wuce kasar da ragowar ruwan da ya rage ko kule su ba dai ruwa ya ba sai ya ɗebo gaba sai ya fara ba da sama zuwa kasan kansa sai ya yi wanka ɗaya wani shi ne wankan da na ba da yake yi ko wankan da biki wankan juma'a wankan kawai wankan sufuriya wannan shi ne wankan farko na gawa bayan an yi wannan sai kuma wannan ruwan da yake da shi zai samu karamin gobe nan na da faru kai sai a zuwa ruwa wankan da kakkiyar da kakkiyar magariyar ganyen magariyar sai a zuwa sai kada zai daina kuka shi ta ba da yanzu idan babu ganyen magariya sai a samu sabulu kowane ne mai kyau sai a sake shi shi kuma wannan ba da tsari jiki ka wanke shi ta kan ko ina ne jikin da a wanke kai a wanke ko ina ne daga kan wankan al'ada da ya saba a wanke shi ta kan bayan an gama da wannan da ganyen magariya to kuma sai a ƙara zuwa ruwa a wannan bokitin nasa sai ya samu kafin wanda mata suke kawo a kan shi amfanin da za ka ga shi yana ciki ai da wannan ke da zama da kwarbata ba ta zama kwari ba ta son wannan ganyen jiya ba ta son kwarbata to kamar yadda muka faɗa ni ɗan adam ba abin da yake saurin lalacewa ai kun ga an samu a wasu wuraren daban-daban idan mutum ya mutu ba a san da zai kwana uku ungo ba za ta zama ba yadda zai kumbure warin da na gaban ne ba irin warin mujan sa bane ko ne warin dan kare ya fita da wani saboda haka shi sa ake faɗa da za a bude dan uwanka bayan kwana uku a kabari wallahi ba za su iya yi ba illa man rahimahullah to saboda haka sai a samu wannan aka ta yana sa kwari kuma wasu kwarin da shi kana da masu kwarin da ada ba za su gajiyar gajiyar makabar zai duk da cewa ko da ko masallaci ce wa yake a ciki kullu dinabi ni ko yawa shi saboda haka a bayan an sa wannan ruwan shi ma sai a wanke shi kadan da wannan ruwan na uku da ba a tare da buɗe wasu shi ba ana wanke shi ana zuba ruwa yana fita to bayan an gama wannan tsaf to kuma wannan ganin da yake a kansa gaba ɗaya ya ci domin da shi ake gogon da in an ga ya fita mai wankan ya lura ya san kira kamar ya fito daga wankan shi ya yi ya yi kadar da shi ba da shi to sai sai a kawo wannan idan ku yi sai a canza ba ku idan ya kare a sauke shi ya faru waɗannan mutane a matsayin da shi gefe sai a kawo wani gani sai ya ɗauke wannan ba tare da an ga tsare shi ko yana son ya ana sai yawa sai ya samu tsumma ko towai sai ya tsatsane shi gaba ɗaya bayan ya ɗan tsare sai ya samu turare idan aka samu turare sai ya samu ko ya sa a cikin da kafani ya dace ta a cikinsa wasu suna cewa wuraren su jada ba sai gurin su jada ba kamar yadda kuma zai ce ko ina a cikin shi za ka ba dan sai ake turare mai tsada turare mai tsada ba na zuwa zuci ne na zuwa zuwa da malaiku ko ce ba na zuwa zuci ba ne kadai an bai da yau ko yauwa ku sau da haka su magabata ake turare cewa idan ya mutu a saba kuma turaren gawa ba mara kyau kamar yadda ake yi da sai ka yana wari ai yadda man dan adam baya son wari haka malaika ba yadda baya son wari da ruwa to wani kiraran wari da ruwa ne saboda kirje ne yake buga kai mai kamshi ake samu an fi da su wanda duk wanda ya ji da dadi shi ake samu to bayan an yi wannan ya sani to sai a zo da likabari kuma kamar tsawon wannan matar da ake gani to ana so tsawon ya haura nan kafin je ga abuwan wannan gashi na ta bayan sai mata ce bayan an gaba to ake ayi mata wato a saka shi gida amma dan dade misali kaga na sai a ce musamman su larawa masu gashi da yawa to na gaba za a jinne shi gaba haka na baya kuma sai a raba shi so ake idan aka zo kawai nan lamba za a yi kamar haka misali Haka ko ku je da shi ai da kun je fada nan ka ga ni ne jiran da ne haka za zo da wala ni to da haka kamar haka to haka na bayan su ba kowanne haka za a yi mata gida uku shi ma yadda muke wannan lallaba haka za a yi shi ma sai a yi guda uku kowanne ne ɗauke da guda uku to haka ake sai a tafe shi in larabawa ne za su koma baya ko kuma namu ne abin da aka tsaye an gane ko yawa don alama ba ku ko da haka wannan shi ne bayan wannan to sai a sami kwarjalle shi kwarjallen kamar yadda muka faɗa ranar haka haka za a samu wannan lalle a ce shi ne kwarjallen to idan aka bi ɗaura shi a haka za a ɗaura ka ga mata yadda suke ɗaura zani an faɗi yadda suke yi to ka ji ake to ɗaurin kwarjalle haka ake ba haka yadda ka gaba shi nan guda biyu haka haka za a yi ne wanda yake aiki a cikin umar haka yake yadda ka ga haka nan ka gefen nan kai dai ban da ruwa ta zo ba shi guda biyu da ta haka shi ne nan kwafe da haka ya kai shi nan har ƙarshe sai kuma lantar ruwa ruwa ta ga ya hadi in shi ka ba nan ruwa sai shi da shi idan ne wanda ya shi da shi gaba da baya shi ne ko gurin ko bare kira da shi ne shi ne abin da masu mara da aikin hajji ido da haka bayan an yi wannan yanzu ko ga mun daura masa kwarjale shi mamar dole sai wannan shi ne lifafai da annabi ya aka yi wa annabi da shi lifafa guda ne kun ga tsawon yanzu kun kuka kalli tsawon wannan ya tsara ga tsawon da da na tashi samun lifafa guda ne sai na samu wanda ta samu a da ta fi ta girma sosai wannan lifafa guda ne ba jira mutum da ya ci ba guda biyu za a masa haka sai a ajiye a ƙasa idan aka ajiye a ƙasa sai a ɗau mutum dangantar sai a ɗora shi kun gani a haka mutum yana kan lubaba tare da a ɗaura ma ɓangarensa bayan an yi wannan donon gurin sai a ɗauko nan jefa sai a ɗoro haka a tsara ɗauko nan jefa a ɗoro haka nan gurin nan wajen kansa sai a ɗaure nan gurbar kun ga ayi ya saba ya fi da tsawo sai sai a daure kana sai a zo nan ba kan kasa kafa shi ma za mu ga ya saba sai a daure dike da yi wannan sai a ga dora mu sai a daure makara mata a cikin gida ne ko su ce ni mu an gama wannan an bai kafin liman ya zo za su yi masalla za su yi matsayi yau ba a zauna a ita wani abu daban amma ya zanto an sa shi ya kalli a cikin bala kamar yadda ake yi a wuri ko kuma ba haka ba idan za su iya hango liman lokacin da zai zanna shi ko kuma da na da su yi kaza ya yi shi daga inda wannan shi ne wankan gawa da ya karo idan tsarin malikiya za a bude da daga haka na yi kwarjami sai daga gonar da ya tsara ka ga da haka ko ya ga ni ne ya ka ga da haka ba ku ce ko da ko wuya ba ka ce zama idan tsarin da ya ya daura ba da wanda ya ka ce shi ne tsarin ko ya to da ka haka mun ko ku da kamar ko da da ya abu da ake yi ke an daura wanda da sai a jira ma wanda da ko ya nan da shi abin ya Allah wannan ba wanda ake fara kowa sai Allah ko kana da ko a yau ba da jin kunyar zuwa ne da kana da magagari da da mamutu da yake ba to da kowa sai Allah shi da muke kokari mu ga ya za a yi wata tare domin yadda cewa wani aina ma su kuma ne da kuma lauri walau kuntu fi mawdin qul inna al-mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwa da kuke gujewa Allah yake sai ta kama wannan shi ne a kuri Allah ya sa mu da shi iyayen mu da wato malaman Allah ya san su da gaba ba da shi ba da kara mu tsawon kwana ne to wannan shi ne abin da ba da yi mana na rike a haka za a yi masa ai dama wajen mata ne za ka ga ba da sai shi ba a gurin gani wajen mata ne ake tsarawa saboda wani yanayin cikin da kar a gani yawa duk da ko ko kana nufin ai na dauka yana nufin mulki ba ka ba ai ai wannan da ai me wato ya ji da ku a matsayin da nake da kage yanzu yanzu da ban doka wannan kana da ku ne ne da nan dai wannan duwa ba su ba ce ai shi ne da ya ji da wannan kawai da kai ma ba ka yi kallo an bude shi da wata da fara wata nasiye da zai ba su ne da su a farai kuwa an gama da yawan gaba an gama karatu ya abin ne wa gaba da daidai ne a wannan tun da za a zo a yi yaron da ke da yadda ke kawai kai a matsayin da ne tun da ta karanta sannan kuma kai da kai ka zo kai za ka duba ko mutum ya dawo ne da yake da aka duba cewa kamata ya yi kaza kai da ahli zikir a kan tare da wani domin bayan da da yake cikin haka Bangaren zubarwa, na shi wannan da aka turran daji a kai za a rika zuwa ko ko kazawa za a rika yin abu ne.
zubo masa da haka yana jin abin ana zuba amma ba da yake yana jin cikin sa zubo masa da haka yana jin abin da zama ɗauki kasashen laraba abu ne ga wasu za a ɗauki wazo ke rayu amma wannan in ya ɗan jin ne kawai sai ya fara maka zo dama ya jira a zuwa haka sai hannunta shi kuma yana da rashi ko zuwa yi
Ko bangaren aikin jibira, na jiya shi zai a lokacin ko kuma an gama mu.
za a iya jirgo masa kafar su wayannan mutanen da biyu aka gani kafarsa ya rasu ne da ya hannunta da duk barasa sai ya masa kiji har yadda zai jira ya ga mutum masa kiji a kowane gwamnati da ke ake ma a kujera wayannan karfafa su ne domin ya samu sauƙin komai a kowanne suna ya ga wani kuma ya riga ya san da shi ba zai yi a rawar da shi ba haka za a fita eh Sannan kuma na da mace da namiji duk ɗaya ne wannan ba wannan duk ɗaya ne bambanci kawai duk ɗaya duk ɗaya ne bambanci kawai idan suna ganin mutu tana da kiba ko za a iya ganin yanayin cikin da yayi da to ana iya yanka da babu da lokacin da yayi da shi da zama hudu ka fahimta da kyau ko wanda za ana yanka da shi domin yanzu zo jikinsa da ya gana ba wannan shi na ai za mu wani da ba domin so mu ce kowa ya zama ba ba za ku yi ba za a yi mata wanka ba mata za a nemi tambaye ka tara da mata zuwa yi ɗan uwa wanda ta mutu ba ta da aure da makan uwan da ake nemowa ba ba ta ko kakarta ko mata yan uwanta su za su yi mata wanka in na mutu ya mutu wanka ya kamata a gane ko da eh yanzu ba shi yadda za ta so ga rayuwar ta za ka ga ba shi da lafiya lokacin da aka zo kaya ana son ka maka za ka ga kana da shi da yana lokaci haka ne kai dan da amma kai kana da za ka kada in ka za ka ga wani lokacin da ta tsuba to sai sai ka kome aiki da za ka taimaka sai ne wurin daga amma gari kare shi mahaifiya sai kanka da nauyi ko an dura ran ba ta so kana so ta ji ba to da haka wannan albarka ya kamata a kiyaye ya kamata a kiyaye abin ba haka na eh mutum ya wuce da a cikin haifin ta da shi za a bi هذا الدين الذي وقد على الله جديدا في إحمال المال أنه في رأيك في الظلم بالضبط قول سبب بدأت من الآية وهذه في الجميع هذا الأمر أي لا بد أن نعمل cewa da ake da mun da da gaya mai kokarwa da shi da kai da shi na shi da kawai da ka tsara da mala shi da kai da aya a nan da shi da shi kan shi kamar aiki da yake kawai ba shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزع وهو حد بعض رأسه دون بعضه النبي يا علي الكذب في رأسه wanda shi wuri shi wuri sai an da abu da wanda rai shi ne haske da wato wanda zaki banda wanda shi ne kare ya kamata a yi da na abuwan da su sai ne in ba su sai a zakin ba sai ba ku sai amma dai tun ba ya zama da lera ba ta fita da shi za ta kai ba ta fita da shi ba na نعم in an ce dama da shi ake in an ce shi ne da shi ga wani ba da abin da aka fara in ne yana wuce wa an sa da ne ko ko wani har ne har kan tauri shi da aka yi sa shi a tauri da zan da ne ya ai ta Allah ya rubuta Allah ya rubuta tare ku da na'am
kun yi tambayar wato gobar na yabo tambayar da ita ce ta ce ko kwaje da ke cewa kamar wanda ya wani tafi da yake cewa idan mutum kone waye ba eh ko kuma ya kwana biyu a ruwa aka fito da shi wannan ba a kana ta ƙarshen da ke wani da an yi da babu ruwa ke kawai an gama inna lillahi yadda babu ruwa kawai da an gama وما تدري نفس بأي أرض هو الذي يسمى به آمين يا الله dole ne a dunkule ko ba ko mai da kuma iya yin wanda ba ba da shi su da ba kuna jira da kullum yanzu za ka tuno wani naka wanda yake a kwanci sai na abuka da shi da ya zara da dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu a kwanci kuma kun san da yake jarar da yake a cikin gaba aiki da yake ne yake ta kai wa yake ne ka a cikin gaba ba amma shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu aiki da yana kai ma kai ko mu shi ne dama wata kai shekara da kai ma su mutu za su yanzu kakan da shekara da nawa kuma wani kakan ba ba ka sani ba shi ma kuma ma yanzu ka haka duk suna na akwai daga wannan ayyukan nan shi ne wa min wara'ihim barzakhu ila yake ba shi ne wannan Allah ya zama shi wa alaikum salam na wanda sai ba da jaji ba da kuɗi ne ya zai a daure ta ce a tsere ko ka manta amma ko abu na tsafara dole dole ta kawo ta ne gane bambanci wani wani kike wani ta dole ta kawo ta ne gane bambanci bayan Allah cewa wato akwai abin da yake a cikin shi ba za shi wannan naka ne ka canza ba ka wani wala amuran da wuka da idan yi rusa kan Allah a tawarar da biyu kan Allah ya akwai abin da suke kira ba wannan akwai tabbara saboda haka abin da yake kan Qur'ani yana da bambanci wanda kai yi ba bane wannan halitta ta ke gaji ke daga ku bai da shi ko wannan farko ko da kan su yake ba su hawa da bambanci gaskiya da bambanci yawa saboda haka inda za a zo jama'a kokarin wani za ka iya cikin da ana kokarin wankan ba zai fita da kan su zai in kuma yake mutu haka za a bambanta shi ke nan kawai in yake mutu amma sai wace wanda a cikin jirgin suke da jira ai kamar bari ba ce da ta sa bari ba a hanci sai a cikin da ta kula hanci ba za ta yi ba ko dan kunne za a ce ko dan ka ko wannan abin binduwa ta kama duk cire wallahi da bambanci da bambanci ya siya ko ya ku yawa yawa alaikum salam na to
suna gashi na na ce da gashi yin shi ne suna gashi idan mutum yana so yana so yana kudin shi ba zai yi idan mutum yana so yana yi ba zai yi a ba zai yi shi ma ba zai yi ba kun gane tun da an hana wato mutum ya rena shi ya mai da shi baki to wai idan mutum yana so ya mai da shi wannan jiwa ma ya zuwa da jiwa sai to ga shi kan kan suna yi ya nata ba ya nata ba kuma ana yi gaskiya ne wannan kalar da ake ba abu gaskiya ne a yi ne wai gaba ɗaya ta ai ta wannan duniya yanzu ba mutu abin da ba kake wato ita maka ba da su da yanzu ɗauka rashi ba da mutane ke rayuwa Allah ta wuce abin da ake faɗa wani ba a taɓa kuɗinsa ba ma yanzu ana yi ana yi Allah ya zama zama lafiya Allah ya kuma cikin sarki ya duka kwalwa da wani iyayen ku da malaman ku suka riga ku cikin sarki Allah ya cikin ku da lafiya ya tsare kuma Allah ya kara musu tsawon kwana da amfani Allah ya kara musu lafiya wannan da ke mana siya da sun yi na da ya yi kana ya yi wani kaso yin jiya sai ya fi yin aiki da mu yin jiya da ya ce ya ya yi tafiya zuwa Lagos muna da Allah ya yi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya muna da kwana da suna yin tafiyawa da sun zo da wasu wata waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure su kuma ga wannan su yana da muna da kwana da suna da jawa waɗanda suke da juna ne yana da suke da lafiya wani ba wani da yake yan tattara a kan wasu doka a kan addu'a inda su je muna da kwana da suke da lafiya ana da ƙara wasu lafiya wata kama da suka kauce hanya na su dawo da su hanya da miji masu neman sana'a da ake suna da wasu كتب عبادة السيدة التي أن أحياني أمنا قال إن الحياة يسبوه ولكن أن أمرك الناجية وقبلهم أن أحيوك لأنك أنك من مستعين مجيد اللهم أمنا خير علمنا وأحيانا ولا تمولا واجعل بلاد الذين خافوا وتحفوا وأحسان وأمن الأمين ولا تفتح أولياء الغلو والتنوير ولا تسجلوا اللهم أتنا في الدنيا حسنة ولا تنسى حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين